من يهده الله فلا مضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha bakwai ga watan safar 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddini zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa darasinmu na ƙarshe mun fara bayani ne akan kabira ta talatin da biyu akhdhur rishwa ala al-hukmi shine karban cin hanci akan hukunci mun tsaya daidai gabar da malice wa huwa tabi'un lirashi fi qasadihi khairan lam talhaquhu al'ana wa illa lahiqathu zamu tashi daidai inda malice faslun wani fasali wa min dhalika ma rawa abu dawud fi sunanihi an abi umamah al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala malacewa min zalika daga cikin abin da zai iya shiga ma'anar karɓar rashawa ko cin hanci shine marawa abu dahuda hadisin da al'imam abu dawud ya fitar da shi fi sunanihi a cikin sunan nasa an abi umama talbahili radiyallahu anhu daga sahabi abu umama albahili allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تيرا da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man shafa'a li rajulin shafa'atan wanda duk ya samar da wata alfarma ga wani mutum fa ahda lahu alaiha hadiya sai ya bashi kyautar wata kyauta ko wani abu alaiha sakamakon wannan ceton ko alfarmar da ya nema masa faƙabilaha wannan za ku ga babu shi a naku a cikin hadisin ya ce faƙabilaha sai ya karɓi kyautar ma'ana wanda aka bawa ya karɓa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faƙad a ta baban kabiran min abuwabin riba hakika ya zake wa ƙofa babba daga cikin ƙofofin riba wannan hadisi yan uwa al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa haka nan al-Imam Abu Dawuda kamar yadda malam ya abbata ya fitar da shi a cikin sunan nasa hadisi mai lamba ta 3524 malam Albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin Sahihul Jami' nasa hadisi mai lamba ta 6316 yan uwa wannan hadisi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na jan kunne da gargaɗi game da karɓar rashawa ko cin hanci game da wanda kai masa wata alfarma game da wanda kai masa wani ceto abinda ba zai iya yi ba kai masa don a shafa'a yan uwa a larabci abinda take nufi shine at-tawassutu lil ghairi fi jalbi manfa'atin aw daf'i dhurrin shine at-tawassutu lil ghairi shine ka sanya wani a tsakiya fi jalbi manfa'atin wajen ƙoƙarin jawo maka wani amfani da kai ba za ka iya jawo shi ba sai ta dalilinsa au daf'i burrin ko kuma tunkuɗe wata cutarwa irin cutarwar da kai ba za ka iya tunkuɗe ta ba sai ta hanyar wani wanda ka sa a tsakiya ɗin wannan shi ake nufi ceto ceto kala biyu ne akwai ceto a duniya akwai ceto a lahira ceto a duniya shine irin ceton da za ka nema wa wanda bai isa ya kai gurin ba amma kai ka isa ka kai bai isa ya samu abin ba amma kai ka isa bai isa ya je wajen ba amma kai za ka isa ka je yana da wata bukata a wajen yana da wata bukata a wajen shi wanda za a je wajen nasa to sai ka shige masa gaba ka kai shi ya samu wannan bukatar kuma ya cancanci bukatar yan uwa mu fahimci wannan da kyau bukatar da za a kai shi ya kasance ya cancance ta ko kuma haƙƙinsa ne to wannan sai ka kai shi ya samu idan kai wannan to kayi kyakkyawan ceto shine Allah madaukakin sarki ce may yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqitan Allah ce wanda duk yayi ceto kyakkyawan ceto ya kullahu nasibu minha zai kasance yana da wani rabo na abin da ya ceton game da shi yana da lada haka nan mutumin da ya ceto mummunan ceto mutum bai cancanta bai kai shi ba haƙƙinsa ba ne ya shige masa gaba ya samu domin yana da ƙafa don ɗan uwansa ne ko abokinsa ne ko wani nasa ne ya shige masa gaba ya samu haƙƙin da ba nasa ba ya samu abin da ba nasa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kullahu kiflu wanda ya kasance dan tsakiya din wannan shine ceto a duniya a kala biyu wanda yake mai kyau da mara kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata daga cikin sunnarsa shine idan wani mabukaci ya zo gurinsa yana neman wata bukata ko yana neman a yi masa wani abu annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi zai iya masa abin amma sai ya shiru mutumin yana tambaya ya rasu lai amin abu kaza ko a bani abu kaza ko a kai ni zuwa ga abu kaza sai annabi ya shiru yana jira ɗaya daga cikin sabai ne ya yi magana ya sa baki don ya samu ladan ceto shine sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi idan ya ga sun yi shiru sai ya ce musu ishfa'u tujaru ku yi ceto mana ku sa baki mana ku nema masa alfarma mana tu'ujaru ka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha'a Allah yana zartar da abin da ya ga dama a harshen annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ceto na duniya kenan wanda kowanne ɗaya daga cikin mu yana iya yin sa idan kana da damar da zaka yi mutum yana neman aiki takaddunsa sun cika amma bai san wanda zai je nemi aikin a wajensa ba aiki a ƙasar na ko sai kana da doguwar kafa saboda haka sai ya bi ta kanka kai kuma babba ne ka san wani wanda zai iya bashi aikin sai a nema masa ceto sai ya samu aiki to kayi babban aikin da Allah yake so shine abin da annabi ya ce ishfa'u tu'jaru haƙƙin wani ya makale haƙƙinsa ne amma ya makale kana da damar da zaka shiga ka fita haƙƙinsa ya fito ya faɗo daga inda ya makale ɗin saboda ka sai ka shiga ka fita kuma sai haƙƙinsa ya dawo ya samu to ka shiga cikin ishfa'u ta ujaru da duk abin da zai iya shiga cikin ma'anar wannan wannan ceto a duniya kenan to shi kansa wannan ceton na duniya idan ka yi shi ba kuma daidai ba ne haramun ne mutum ya ɗauki wani abu ya baka a madadin abin da kai masa idan ka karɓa ka karɓi rushawa ka karɓi cin hanci yan uwan fahimci wannan da kyau mutum ya ɗauki wani abu bayan ka karɓo masa haƙƙinsa bayan ya sama maka aiki bayan ya kai ka inda ba za ka iya zuwa ba ka samu kwangila sai ka ji daɗi sai ka ɗauko wani abu sai ka bashi to ba zai karɓa ba shine wannan hadisin da muka karanta ke mana bayani a kai shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya ceto ga wani mutum wani ceto ko ya wata alfarma ga wani mutum wata alfarma fa ahada lahu alaiha sai masa kyauta alaiha a kan wannan alfarmar da ya nema masa bai ba shi ba sai da ya nema masa alfarma da bai ɗauki kyauta ya ba shi ba da bai sai kayan abinci ya kai gidansa ba da bai ɗauki kuɗi ya ba iyalansa ba ko ‘ya'yansa sai da ya nema masa wata alfarma sai da ya nema masa aiki sai da ya masa kaza sai ya ɗauka sai ya ba shi to sai ya karɓi wannan faƙabilaha kuma sai ya karɓa shi wanda ya nemi alfar wanda ya samar da alfarma ɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faƙada a ta baban haƙiƙa ya zake wa wata ƙofa kabiran mai girma min abuwabin riba daga cikin ƙofofin riba me yasa aka kamanta karɓar rishuwa ko karɓar cin hanci da kuma riba abu na farko saboda girman matsalar da ke cikin riba don ka gane laifin ba kaɗan ba ne saboda riba kowa ya san girman matsalar ta a cikin addinin musulunci na ɗaya daga cikin laifin da Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mai yin sa kai tsaye mubaraza kai tsaye yaƙi yake yi da shi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هكا الله سبحانه وتعالى يفعل yace ya da kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sannan ku kyala abin da ya saura daga cikin dukiyar riba kada ku ci kada ku yi amfani da shi sai Allah ce fa illam taf'alu idan ba su aikata hakan ba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah Allah subhanahu wataala da manzansa suna fada kashe da su yaki suna sanar da su za a gwabza Allah subhanahu wata'ala da wanda ke cin riba za a yi yaƙi to kaga kai a ce za ka yi yaƙi da Allah subhanahu wata'ala wannan ba ƙaramin matsala ba ce to riba na ɗaya daga cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ce duk mai yinta fito na fito yake yi da shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsine mai cin riba da mai bayarwa da mai rubutawa da mai kaza duk Allah ya tattara sai ya tsine musu albarka to tun da kaji an haɗa wannan laifin da riba ka san ba ƙaramin aiki ba ne abu na biyu malamai suka ce saboda riba idan mutum ya karɓe ta dukiyarsa takan ƙaru ta hanyar da ba ta halatta a shari'ance ba to shi ma haka mutumin da ya karɓi dukiyar rashawa shi ma dukiyarsa ta ƙaru ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki bai halatta masa ba idan mutum yana da naira ɗari biyar sai ya karɓi kuɗin ruwa ɗari biyu ko ya ba da kuɗin ruwa ɗari biyu to kaga wannan ɗari biyun ta zama to ɗari nawa ɗari bakwai ta ƙaru amma ta ƙaru ne ta hanyar da Allah bai halatta ba to haka mutumin da yake da ɗari biyar shi ma sai aka ba shi irin wannan kuɗi na cin hanci ko na rashawa ɗari biyu shi ma haka ta ƙaru yadda wancan kuɗin sa ya ƙaru ta hanyar da Allah bai halatta masa ba shi ma wannan haka kuɗin sa ya ƙaru ta hanyar da Allah bai halatta masa ba to malamai suka ce shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk yayi irin wannan aikin faƙad aba a ta baban kabiran min abuwa riba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu bala yace an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda kala mala abdullahi dan mas'ud yake cewa as-suhtu abinda ake nufi da as-suhut ita kalmar as-suhut a tana nufin kullu malin أو كسب أو كسب حرام سواء كان رشوة أو غيره من المكاسب شيني دكان وتدوكيا ko wani abin da mutum ya samu na kuɗi ko na wata dukiya wanda yake na haramun sunansa a asuhut to sai suke ba da misali suka ce ko rashawa ko abin da ke da alaƙa da ita duk ya shafi asuhut kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya zargi Yahudawa da ta'ammali da as-suhut samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti Allah ya zargi Yahudawa da cin da karbar dukiyar rashawa da cin hanci ko duk abin da yake na haramu saboda haka Abdullahi dan Mas'ud yake kokarin fito mana da haƙiƙanin ma'anar kalmar as-suhut sai yace as-suhutu abinda ake nufi da as-suhutu an tatluba li akhika al-hajata shine ka nemi wata bukata a wajen ɗan uwanka fatuquba wannan bukatar da ka nema a wajensa sai ta biya sai ya taimaka maka wannan bukata ta biya fa yahdi ilaika hadiya saboda haka kai da kai masa wannan aikin sai ya ɗauki wata kyauta sai ya baka fataqbalaha kai kuma sai ka karɓa minhu ne shine asutu ɗan uwanka yana da wata bukata a wajenka wanda za ka taimaka masa ya sami haƙƙinsa ko ka taimaka masa ya kautar da wani sharri daga gare shi sai ka yi ka taimaka masa ɗin sai ya ɗauki wata kyauta sai ya bayar idan ya bada kai kuma sai ka karba sai ka ci to wannan abin da ka ci din shine as-suhutu yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa da ta'ammali da shi sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut to kaga wannan magana ta Malam Abdullahi dan dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ta yi kama da wannan hadisi da ya gabata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa wannan asar na Malam Abdullahi dan Mas'ud asar ne da yake Hassan Malam Abdulrazak Ibn Hammam As-San'ani ya fitar da shi a cikin littafinsa haka na Imam Al-Baihaq ya fitar da shi a cikin Asnan Al-Kubara tasa ya kuma fitar da shi a cikin Shu'abul Iman nasa Malam Baihaq ya ce rijaluhu fiqatun mazajen da suke cikin hadisin amintattu ne hadisin dai asar din da ya inganta wa an masruqin annahu kallama ibn ziyad fi madlamatin faraddaha fa ahda ilayhi sahibul madlamati wasifan faraddaha wa lam yaqbalha wannan asar an karbo shi daga masruq masruq ibn al-ajda ɗaya ne daga cikin manyan malaman tabi'ai wanda shi masuluk malamai suka tana cikin al-mukhadramuna al-mukhadramuna su ne wanda suka gajiya suka ga yau suka ci tudu biyu saboda ya musulunta tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai samu haɗuwa da manzan Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a shi sa ba a irga shi a cikin sahabbai to yana ɗaya daga cikin mukhadramuna ɗalibi ne daga cikin ɗaliban da na Aisha uwar mu'mini Allah ya ƙara mata yarda sai yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba daga cikin ɗaliban malam abdullahi ɗan mas'ud Allah ƙara masa yarda ana ce masa masuruk ne malaman tarihi suka ce saboda yana ƙarami ya ɓata ko an ɗauke shi sai da aka ɗauki lokaci dogo sannan kuma sai a gan shi shine sai ake ce masa masuruk da masuruk ai abin da ake nufi da shi da wata mai kenan abin da aka sace kenan ko yawa daga saraka ne ai aka ce saraka ya sariqu sariqatan masruqun shine wanda aka sace fa huwa sariqun shi barawan kenan Allah ya kiyaye to malam masruq yace annahu kallama ibn ziyad shi masruq yayi wa ubaidullah ibn ziyad magana wai ubaidullah dan ziyad shine gwamna na yazid dan muawiya a iraki a lokacin shi wannan ubaidullah ibn ziyad din yan uwa shine wanda a hannunsa jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam al-Hussein ya mutu ma'ana a ƙarƙashin jagorancin Ubaidillah ibn Ziyad aka kashe Usaini jikan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekara 61 bayan hijira a Karbala lokacin da su mutanen Iraki suka gayyaci Husaini akan yato za su yi masa mubaya'a a kifar da gwamnatin Yazidu ya kasance shine khalifa lokacin da ya taho sai suka zame sai suka janye jiki suka bashi daga shi sai 'yan tsiraran mutane a lokacin shi kuma gwamna na garin ya ga gawan ya zo zai masa tawaye shine jikan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari saboda ka sai ba da umarni kawai a gama da shi saboda ka Abdullahi ibn Ziyad alaihi ma yastahiqu ya Allah ya masa abin da ya fi dacewa da shi to lokacin da yana gwamna shi Masruq yayi masa magana game da fi mazlamatin game da wani abu da aka zalunci wani wani bawan Allah da aka zalunta sai je ya sa baki a wajen gwamna saboda ya isa ya yi magana a lokacin wai bahaushe ce duk wanda ya miƙa hannu to bai isa ya miƙe ƙafa ba ai haka ne ko in ka miƙa hannu aka baka to in Allah ya da a wajen ku baka isa ka miƙe ƙafa ba za a ce ka naɗe ƙafarka kuma dole sai ka naɗe eh amma duk wanda ka ga ya miƙe ƙafa a waje to bai fa miƙa hannu ba haka ne duk wanda ya isa ya magana a waje da izza a waje a wajen shugabanni za ga wannan to wallahi ba makwaɗaici ba ne amma don mutumin da yake zuwa ya rara gefe ya koram a waje ya nema to wallahi da abin da ake wani lokaci sai dai sun koyar da kai kawai duk yadda za a zalunci talakawa duk yadda za a cuci mutane duk yadda za a yi zalunci to sai dai ya ce shugabanni ne a rinka masa addu'a bisa a hankali ba haka ba ne sai dai ce a rinka bin sa a hankali shugabanni ne eh ku kuma talakawa ne ku zauna aka ku mutu to amma su magabata ba ba sa irin wannan rarage ba ruwansu shi sa ya je kai tsaye wajen ibn jad ya masa magana ya ce wani da aka karɓa masa abu kaza ɗinsa a bashi kuma aka dawo masa da shi farar da ha saboda haka ya dawo masa da abin da ya ɗauka nasa to fa'ahada ilaihi sahibul mazlamati shi wannan ma'abocin abin da aka wanda aka zalunta ɗin saboda haka sai ba wa masurukun kyauta sai ɗauki kyauta sai kawo masuruk kyautan mai bashi shine wasifan khadimi ko bawa sai ɗauki bawa sai bawa masuruk sai aka rama kallawa ga wannan yaran ya maka hidima to abin tambayar da mai isa bai ɗauko bawa ya kawo masuruk ba kafin ya masa wannan alfarmar ya nema masa haƙƙinsa ya fito me yasa bai ɗauko hadimi ya kawo masa ba kaga dalilin bashi hadimi shine dalilin me wannan aikin da ya masa yawwa walam yaqbalha amma malam masruk sai ya ki karbar wannan abin da ya bashi yadda ruwayan ma ta zo yayi fada sosai yayi fada har yake cewa wallahi da na san zaka bani wannan a sakamakon aikin da ne maka yace wallahi da ban maka ba yace wa qala sami'tu ibn mas'udin ya ƙulu bayan ni da kunne na naji abdullahi dan mas'ud malaminmu yana cewa man radda an muslimin mazlamatin duk wanda ya mayarwa da wani musulmi wani abin da aka zalunce shi ya masa ƙoƙari ya karɓo masa ya dawo masa da shi hannunsa fa a'atahu ala zalika qalilan aw kafiran sai ya ɗauki wani abu ya bashi kaɗan ne ko mai yawa a cikin abin da ya bashi fa huwa suhtun yace naji malam abdullahi dan masu ya cewa wannan abin da ya bashi suhutun ne rashawa ne cin hanci ne haramun ce kuma dan na nema maka alfarma a wajen shugaba ya baka abinka ka ɗauko abu ka kawo min ya ce to ni ba haka nake ba faƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman shine abdullahi dan mas'ud kenan ma kunna nadhunnu anna suhta illa rishwa fil hukmi yace ai mu ba mu ɗauka cewa rushwa tana shiga cikin kuma mun ɗauka rushuwa ko tana shiga cikin hukunci ne ma'ana mutum zai yi hukunci da ya kamata sai a bashi kuɗi ko a bashi wani abu sai ya fasa hukuncin sai hukuncin zalunci yace mun ɗauka rushuwa tana shiga cikin wannan ne kawai sai ya ce masa faƙala sai malam masruq ya ga hukuncin da yake na Allah ga hukuncin da yake na gaskiya ya bar hukuncin Allah a ba shi kuɗi ya hukuncin da wani ya hukunci da wani abin da ba hukuncin Allah ba ya ce wannan kafarci ne kaga ya shiga cikin wa mallam ya hakum bima anzalallahu fa ulaika humul me kafiruna wa mallam ya hakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalim humul zalimuna humul fasiquna to kawai sai riskar da shi da wani sai ce wannan ai kafirci ne na'udhu billahi minhu yace muna neman tsari daga gare shi wa nas'alullaha al-afwa wal afiyata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki afuwa da kuma lafiya fi kulli bala'in wa makruhin dukkanin wani bala'i da kuma dukkanin wani abin ki Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu gaba daya hikayatun malai ce ga wata hikaya ga wani dan labari mai jan hankali da ke da alaka da rishuwa anil imami abi amru al-auza'i rahimahullah wannan hikaya an karɓo ta daga abu amru ba abu umar bane kamar yadda yake a cikin naku abu amru ne shine abdurrahman ibn amru ibn muhammad al-auza'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai Allah ya masa rahama wa kana yaskunu bi beirut ya kasance yana zaune a beirut lebanon kenan a nan yake da zama anna nasraniyan jaa ilaihi faqala wani kirista ya zo wajen imam al-auza'i faqala sai ce masa inna wali ba'la bakku zalamani bi mazlamatin hakika gwamna ko shugaban ba'ala bakku sunan wani gari ne a Beirut din ba'ala bakku haka ake faɗan sunan garin to yace gwamnan wannan garin ko ka ce hakimin wannan garin ko mai kula da wannan garin karkashin shugaba na gaba daya zalamani bi mazlamatin ya zalunce ni da wani zalunci ya cuce ni wato ƴan uwa wannan gabar abin da ya nuna maka cewa saboda saboda nagartan magabatanmu na da ƴan uwa da tsoron Allahnsu da kiyaye hukuncin Allah subhanahu wata'ala hatta kiristoci suna zuwa su kawo ƙara wajensu wannan fa kirista ne fa nasrani ne ba musulmi ba ne amma ya yadda wannan malamin Allah ne rabbani ne zai nema masa adalci a inda aka zalunce shi ya zo ya gaya masa ba wai ma musulmi dan uwanka ba shi wannan kirista ne wa uridu an taktuba ilaihi yace da Allah ina neman alfarma ya Imam al-Auza'i ka rubuta masa takarda a dawo min da haƙina ka rubuta min takarda an kai masa in ce in ji ka da Allah a taimaka a dawo min da haƙina wa atahu bi qullati asalin to da shi wannan kiristan ya tashi zuwa masa sai ya zo masa da wani tulu wanda yake cike da giya afwan da zuma asalin tulu na zuma ma'ana wannan zuma mai ce kenan yawwa kamar toshiyar baki ce kenan ko kuma wani cin hanci ne na musamman so laka sai ya zo masa da shi faqala al-auza'i wa rahimahullah malam auza'i Allah ya masa rama sai ya ce in shi ita radattu al-qullata wa katabtu laka ilayhi yace idan ka so zan baka wannan abin da ka zo min da shi na zuma ka tafi da kayanka bana bukata zan kuma rubuta maka takarda zuwa gare shi ya baka haƙinka wa in shi ta in kuma ka so a khaftul qulla sai na karbi shi wannan tulu na zuma din amma kuma ka san sauran me kenan ba zan rubuta maka ba ina fata an fahimta yawwa fakataba lahu ila alwali malam auza'i ya dauki takarda da rubutunsa da sa hannunsa da kuma ya rubuta masa ga abin da yace an ba an hadhan nasrani min kharajihi yace ya kai gwamna ka saukewa ka rage wa wannan kirista wanda aka masa na zalunci to da a cire masa wani abu na haraji in ana karban naira dubu ɗari sai a karɓi naira dubu sittin ko dubu saba'in da Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba ya taimake shi fa akhadha qullata wannan kirista din ya ɗauki wannan tulu nasa na zuma wal kitaba da littafin ko wasiƙar da aka rubuta masa zuwa ga wancan wali din wa mada ilal wali ya tafi ya zarce zuwa ga wannan gwamna fa atahu al kitaba da yaje kuma ya mika wannan takarda ya ce gashi inji malam auza'i ya ce in baka da gwamna ya bude takardar ya karanta ya tabbatar rubutun malam auza'i ne kawai shikenan an gama me ya faru fa wada anhu 30 dirhaman sai ya cire masa dirhami talatin a cikin abin da ake karba ya rage masa dirhami ɗai ɗai ɗai har talatin daga cikin abin da ake karba na haraji a wajensa bi shifa'ati al-imam sakamakon ceton wannan babban malami imam al-auza'i da yawa wannan kirista din wannan da shi zai nuna maka irin yadda yan uwa yadda malamanmu magabata suke da kwarjini kwarai da gaske a wajen masu mulki ku duba kisar masruk da muka karanta ku duba wannan kisa ta imam al-auza'i da muka karanta ta yanzu duk za ku ga abu ne da ke nuna maka cewa malaman da ko shakka babu sun kiyaye mutuncinsu sun kiyaye haƙƙi da mutunci na ilimin da Allah maɗaukin sarki ya ba su dan ƴan uwa mu sani cewa wallahi babu wani alkhairi da Allah maɗaukin sarki zai ba mutum kamar mutum ya ba ilimi ya ba shi ilimi da addini babu shi Allah ya baka ilimi ya baka addini ya maka gaman ka ɗin aiki da wannan abin wallahi babu wani wanda yake saman ka wanda wani wanda Allah ba duniya babu shi babu shi kamar yadda annabi Suleiman alayhi salam ya ga mutanen Bilkis ya ce fa ma atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahuna to amma daga lokacin da masu karatu masu ilimi suka fara kwaɗayin abin da yake wajen masu kuɗi ko masu mulki to lamari ya lalace ina fata an fahimta wala lamari ya lalace imamul bukhari imamul bukhari muhammad ibn isma'il mai sayil bukhari har korarsa an yi a gari akan gwamnan garinsu a lokacin ya ce zuwa akwai ƴaƴansa karatu a gida ce ba zai zo ba imamul bukhari ka je karanta tarjumar imamul bukhari shi yana gani ai an girmama imamul bukhari da Allah khalifa yana so ya zo rinka koyar da ƴaƴansa da mutanen gidansa karatu saboda Imam al-Bukhari ya tambatsa kowa ya san karatunsa sai ce ba zan zo ba sai ai shi ilimi al-ilmu yu'ta wala ya'ti shi ilimi ai zo masa za a kai ba kai san ilimi tashi je ma kai kai kamata ka zo sai ba zai je ba khalifa yayi daga baya daga baya khalifa ya kama sai dai baggar yace ya yadda in dai akan wannan ne kaskantar da ilimi da karatu gonda ya baggar haka ya fita ya baggarin yan uwa haka ya baggar haka ya kamata duk wanda Allah ya bashi addini ya ja mutuncinsa ya ja kimarsa ya ja darajarsa ba wai dan shi kansa ba a dan abin da Allah ya bashi yake dauke da shi dan abin da Allah ya baka kake dauke da shi shi zaka kiyaye mutuncin dan daga lokacin da mutuncin ka ya tabu mutuncin fa addinin ya tabu ɗan uwa da Allah haka ne ko ba haka bane yanzu me yake faruwa yanzu me yake faruwa sakamakon wasu daga cikin malamai da suke da suke wasu abubuwan da yake akwai kurakurai a ciki ya jawo da yawa idan aka tashi sai a kudin goro aka yi kudi sai a kudin goro gaba daya akwai wanda muna magana da shi ya ce wallahi malam duk malaman nan ba na Allah wallahi aka yi ce mu nace nace hattara dai bawon Allah duniya kenan Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wanda suka fi kowa jin tsoron Allah sune malamai kuma ka ce ba na Allah a cikin malamai to da Allah so yana Allah kenan duniya ba na Allah fa kenan abin da yake so ce kenan to shi sa amma dai alhamdulillah duk yadda zamani ya lalace duk yadda abubuwa suka gurɓace zaka ga wallahi ba ka rasa na Allah ba ka rasa wanda suke tsayawa su kiyaye mutuncin karatu su kiyaye mutuncin ilimi kuma su kiyaye mutuncin kansu wani malami ne in ba shi da shi wallahi ko zai mutu da talauci ba zai je wajen wani wanda yake mai mulki ko abin da ya kamata kai nemi a wajensa ba wallahi ba zai nema ya kiyaye mutuncinsa ya kuma kiyaye wannan mutuncin wannan ilimin amma lokacin da ya kasance malamai sun fara rara gefe sun fara kaiwa da komowa a fadar masu mulki a gidan gwamnati a kaza kaza yau ana mitin a waje kaza da gwamnati ana mitin a waje a'a wallahi lamar ya fara lalacewa wallahi in uwa ina ga muku Allah akwai matsala akwai matsala duk mai mulkin da ya jawo ka jikinsa ya baka abinsa wallahi sai ya yi abin da yake kuskure ba ka iya masa magana ba wallahi ba za ka iya masa magana ba kana ji kana gani in ka tara mutane za ka yi masa tawili ne dai kawai ka ce gashi gashi gashi a wuce tun da ka fi su wayo sai ga masa tawili kai a wuce amma wallahi kuskure ne to kun ga irin waɗannan yadda malamai suka ma'amalanci masu mulki malami yana can inda yake a wani gari zai rubuta takarda ya ce a kaiwa shugaba kuma shugaba ya karɓa ya karanta da mutunci ya karɓi wannan takardar kuma ya aiwatar da abin da shugaban ya faɗa abin da wannan malami ya faɗa Allah madaukakin sarki ya kare mana mutuncin mu gaba ɗaya malai ya ce mau'izatu ga wa'azi kamar yadda ya saba ya ce ibadallah bayan Allah tadabbarul awaqiba ku yi tadabbarin ƙarshenku ku rinka tintintinin ya ƙarshenku zai kasance wahzaru quwwatal manaqibi ku kiyayi ku tsoraci ƙarfin dama ko wata falala da kake da shi abu ne da zai iya ziga ka kai abin da ba daidai ba ka samu wata falala ka samu dama to za ka yi abin da ba daidai ba idan baka idan Allah maɗaukakin sarki bai taimake ka ba واخشوا عقوبة المعاقب sannan ku ji tsoron uƙubar waɗanda suka saba wa Allah maɗaukakin sarki ƙarshen su ba zai yi kyau ba al-ma'aqib sune allazi ko allazi ne yastahiquna al-uquba waɗanda suka cancanta a musu uquba Allah ce wa khafu salbas salibi sannan ku ji tsoron kwacen mai kwace faucewar mai faucewa ku ji tsoronta ita ce mutuwa lokacin da ajalinka ya zo in ta tashi kwace ranka ba ka shirya yadda ka ga abu yana hannunka wani zai fauce baka an kara ba to haka mutuwa take haka mutuwa take ba ta ba da notice ba ta cewa gobe zan zo kawai lokaci ne da ya zo kawai sai ka ka tafi fa innahu wallahi talibun ghalibun ta hakika ita mutuwa wallahi talibun mai nema ce kullum ga wanda lokacin sai yi sannan galibin kuma mai rinjaye ce babu yadda za a yi mutum mutuwarsa ta zo ya ce ya rinjaye mutuwa ya ki tafiya dole sai ya tafi ya ce ainihin labina ƙa'adu fi talabil mana wa ƙamu ainihin labina ƙa'adu fi talabil mana wa ƙamu ina waɗanda suka zauna wajen ƙoƙarin cimma burikansu suna zaune ba su tashi sun yi aiki ba amma suna so mafarkan da suke yi su cimma gasi suna so burace-buracensu su samar da su a zaune ba tare da sun tashi sun yi aiki ba suna ina wa ƙamu sannan kuma daga baya bayan lokaci ya ƙaure musu ala tauti darin rahili wa hamu suka kai suka komo ai wa ƙafu shine wa daro suka kai suka komo suka kewaya ala tauti darin rahili wajen shirya da kimtsa gidan da yake gidan tafiya ne shine darul rahil bannan kenan duniya kenan da an kira ta darur rahil saboda kowa mai barinta ne kowa zai zo zai tafi ya'ati wa yarhal ya'ati wa yarhal zai zo kuma zai tafi to shi sa ta zama to darur rahil gidan tafiya ne to suka tsaya suka kimtsa suka shirya gidan tafiya wani sai ka ga wallahi sai ya gama shirya rayuwarsa zai fara cin moreta sai Allah sai Allah ya kira shi ba haka bane dazu muke hira da wani yake cewa wata a wata daga cikin ɗalibansu ta makaranta ta gama secondary school sun gama kandi an gama manna an gama komai yace jiya kawai sai aka bashi labari ta mutu kaga ta taka wani stage daga cikin stage na rayuwarta tana ganin ta gama sakandare za a fara sabon shirin ina kuma aka dosa kawai sai Allah ya ɗauke kayansa wani sai ya samu kuɗi ya rayu a talauci ya daɗe a cikin talauci babu sai lokacin da kuɗin suka zo sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa wani sai ya gina katafaren gida kafin ya shiga ko bayan ya shiga kaɗan sai Allah ya ɗauke kayansa kuma kuma kullum zaka ga burinmu shine mai gina duniya duk inda muka samu abu mu yi wani abu wanda zai kasance mana kallo mana alfahari da shi amma Allah madaukakin sarki ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi tafi wanzuwa ita ya kamata ba rinka kimtsawa muna gyarawa inda irin waɗannan tunanin za su rinka shigan mu idan ka samu naira miliyan 100 yanzu to za ka yi tunanin raba miliyan 100 ɗin guda biyu miliyan hamsin ka ɗanyi wani abubuwa na buƙatar rayuwa da sauransu miliyan hamsin kuma ka yi aikin Allah da su ka tura akawun ɗinka na lahira inda za ka tafi ka je ka samu to amma yanzu a cikin waje samu naira miliyan ɗari ya fitar da miliyan goma ya sadaka ba kowa ba ne miliyan goma lokaci guda ya ɗauke ta ya ce ga wannan da Allah a je a taimakawa marayu a waje kaza eh ga wani waje can suna buƙatar ruwa a je a gina musu kaza ba kowa ba ne Allah ya samu dace mala ce ma aqalla ma labisu wa ma aufa ma aqamu nan gidan da suka dade suna ginawa ko gurin da suka dade suna kimtsawa suna shiryawa zama yace yi mamakin yadda ya zauna a wajen lokaci kadan wa ma aufa ma aqamu ba kuma su iya cika abin da suka suka tsaya suna yin sa dan su cin masa ba su iya cika shi ba laqad wabakhu fi nufusihim في قعر قرو... في في قعر قبورهم مثل لقد وبخوا لقد وبخوا في في نفوسهم ko laqad wabakhu nufusa ma kai kamata ya kasance wannan fi din a cire ta laqad wabakhu nufusa haqiqa sun tozartar da kawo kansu sun wulakantar da kawo kansu fi qa'ri quburihim a can kasan kasan kabarin su lokacin da aka sa su a cikin kabari a lokacin za su gane kuskuren da suka yi alama aslafu walamu game da abin da suka gabatar na duniya da sauran abubuwan da suka yi da rashin kyautawa mala ce amma wasu baitittuka ne ce amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu yace amma ku saurara wallahi wallahi law alimal anamu yace ina rantsuwa da Allah inda a ce mutane sune al anamu inda a ce mutane sun san lima khuliqu dan me aka halicce su lama haja'u da ba su gafala sun rinƙan abubuwan da bai kamata ba wa namu da ba su je sun kwanta sun ta sharar bacci da munshari ba inda mutane sun san haƙiƙa dan me aka halicce su kuma ina suke dosa da mutum wallahi bai miƙe ƙafa ba da mutum bai ta yin abin da ba daidai ba da mutum bai je ya kwanta ya ta bacci da munshari ba laqad khuliqu li amrin lawra'athu uyunu qulubihim tahu wa hamu yace hakika an halicce su li amrin dan wani al'amari laura athu qulub uyunu qulubihim inda a ce za su ga wannan abin da aka halicce su domin sa da idanunsu na zuciya wannan idanu wannan ne idanu na zuciya ita ce shine basirar su za su ganshi da basirar su tahu wallahi da sun imauce da sun kidime wahamu da sun shiga cikin bakin ciki da damuwa mamatun ya ce babu komai fa a cikin rayuwar nan gaba ɗaya sai mutuwa sun maƙabarun sannan kuma a ɗauki mutum a sashi a cikin kabari bayan ya mutu sun mahashirun sannan idan ya gama zamansa a cikin kabarin kuma a tashe shi sannan da wulaƙantarwa da tozartarwa ga wanda bai abin kirki ba wa ahwalun da shiga uku da bala'i da musiba shine ahwal bilha wa ahwal da shiga uku da bala'i da musifa yace izamun masu girma shiga uku masu girma da mutum zai shiga ciki liyaumil hashri yace dan ranar tashin alkiyama dan ranar da ake tashin bayi dan hisabi dan wannan ranar kad amilat rijalun wasu mazaje sun tashi sun yi aiki da gaske ba su wasa ba minal mu'minin rijalun kenan yace fasallu min makhafatihi wa samu suka yi sallah saboda tsoron Allah madaukakin sarki ko kuma tsoron wannan yini na ranar tashin alkiyama kowanne zai dauki fasara suka yi sallah min makhafatihi saboda tsoronsa wa samu sannan kuma suka yi azumi wato wasu mutane sun gane ranar tashin alkiyama yan uwa da gaske ce larai ba fiha ko larai ba fi dinnan da Allah ya faɗa dole ne ba makawa ba shakka sai ta zo sun gane haka shine kama abinda imamun nau yake faɗa inna lillahi ibadan futana tsallaqu duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu laysa fiha a zuwa ƙarshe yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da wasu bayi futana masu tunani da hangen nesa yace tsallaqu duniya sun wa duniya saki uku sakin da ba komai kenan to haka suka yi duniya tsallakun duniya sun saki duniya gaba ɗaya wa khaful fitana sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun duba cikin duniya sun kalla yayin da suka gane nan ba wajen zama ba ne laisa lihayyin watsana ba wajen zama ba ne ga duk wani rayayye sai suka ɗauki kyawawan ayyukansu a matsayin mai jirgin ruwa da za su tsira a kansa to shi sa kullum ka gansa kawai tunaninsa shine lahira lahira lahira lahira kamar kamar yanzu yanzu ne za su mutu ko kuma gobe su mutu haka suke ɗauka amma duk lokacin da muke tsammani mutuwa sai an jima ko kuma sai bayan kwana kaza sai bayan na shekara sittin sai bayan na shekara saba'in sai na shekara kaza to wala ba za mu gyara aikinmu ba eh amma kana gani mutuwa tana kan kwana tana bakin kofa to zai taimaka maka wajen gyara aikinka insha Allah ta'ala Allah ba mu ikon gyarawa wannan suke cewa mun kasance duk lokacin da idan aka umarce mu ko aka hana mu wani aiki ko aka umarce mu ga wani aiki ka ahalil kahafi ay qadhun niyamu sai mu kasance kamar mutanen kahafi ay qadhun suna farke niyamu kuma suna bacci ma'ana suna bacci amma kuma Allah madaukakin sarki ne musu mu'amala kamar masu hankali suna juyawa daga inda jikinsu zai samu matsala da sauransu Allah yana juya su nan yi musu kaza to haka sai kasance ma'ana suna farke suna fadake da an faɗi abu in suka ga na umarni ne sai su je su aikata shi da an hana su abu in suka ga babu kyau sai su hannu daga gare shi to haka sai kasance sai suka samu rabo a lahira a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga cikin su malai ce ya man bi aqzaril khataya qad talakhata ya wanda da kazanta ta saban Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ɓata jikinsa shine talattaha abinda kamar ka samu bango da kwata ko wani abu ka lalata shi shine talattahal jidar ya lalata bango to ya wanda shi jikinsa ya lalata shi ne kawai da mai da saban Allah da zunubi malacewa bi afatil balaya qad tabammaha da kuma abubuwan da suke matsaloli na bala'ai na kaucewa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi iyo ya yi ninkaya a cikinsu ya man sami a kalama mallama wa wabiha ya wanda ya saurari idan ya saurari zancen wanda ya yi zargi ko ya kunyatar ko ya tozartar idan ya ji maganar wani wanda zai zarge shi akan wani aiki da yake na alkhairi ko kuma ya faɗo ta magana mara kyau a kansa ya aqidu uqdatat taubati hatta idza amsa yafsahu sai yayi kokarin ƙulla niyya ta tuba daga zinuban da yake yi ya bar abubuwan da yake hatta idza amsa har idan ya kai yammaci kuma yafsahu sai ya lalata wannan ne ta sai ya fasa tuban me dalili dan kan wancan mai zargin ya zarge shi don kan wancan mai tozarta wai tozartar da shi ma'ana akwai waɗanda za ka ga da yawa suna ƙin bin Allah ne saboda wasu don wani zai ce masa kai za ka karar da rayuwarka tun kana karami ka tsofar da kanka ka saka ta kawala ka yi kaza irin waɗannan abubuwan ba mutum ma idan ya fiya ustazanci da sauransu kamar wai zai kashe kansa eh fala Allah ka baki unna fusaka kenan kamar zai kashe kansa to wani sai ya niyyar tuba fa wallahi irin waɗannan sai sa ana shi tuba Allah shi yasa duk yadda za a yi dan uwa ka samu aboki na gari kada ka sake kada ka sake ka samu abokin banza Allah kuwa duk yadda za a yi kasance abokinka na gari ne insha Allah ta'ala ko da bai ce kai abu ba za ka ga yayi abu mai kyau kai maka koya amma kana ne tuba ma ne ce maka ai ba yanzu ba wannan shekarar mu nawa gaba ɗaya gaba ɗaya fa shekarar mu 25 fa ka bari mu kai 40 mana ko kaza tun ba mu auren fara ba ka bari mu more haka haka shi yake wasu wahayi to shine har sai ya yammata yana son tuba ya fasahu sai ya lalata wannan niyyar ta tuba ya ce ya mutlaqan lisanahu ya wanda yake sakin harshensa akan kowa ya zagi kowa ya ci mutuncin kowa ya saba Allah da bakinsa wal malaku yuhsi wa yansahu alhali mala'ika yuhsi yana kiyaye duk abin da yake faɗa wa yansahu kuma yana rubutawa ba abin da yake faɗa da mala'ika bai kiyaye ba kiraban katibina ya alamuna ma taf'aluna يا من طير الهواء في صدره قد عشش وفرق يا وندا tsuntsun zuciya yake a cikin ƙirjinsa ya yi sheƙa a cikin ƙirjin kuma ya yi ƙoye ƙyanƙyashi kam abadal mautu mulukan kaljibali shamikh ya ce nawa ne mutuwa ta ƙarar ta tafiyar da mulukan masu mulki kaljibal waɗanda suke kamar duwatsu a shamak waɗanda duwatsun da yake masu tsayi ma'ana duwatsun da suke masu ƙarfi masu mulkin da sun kafa mulki mulki iya mulki mutuwa ta zo ta tafi da su suna ina yanzu ina masu gadinsu ina fadawansu ina wanda suke kewaye da su ina wanda suke gani kuda ma bai isa taɓa sarki ba yanzu mutuwa ta ratsa ta cikinsu ta zo ta ɗauke shi ta tafi da shi babu abin da za su iya kam az'aja qawa'ida kanat fil kibari tarsahu yace nawa nawa ne mutuwa ta firgita ta razana qawa'ida ginshikai masu matukar karfi kanat fil kibari wanda suka sance wajen girma tarsahu kafaffu ne yana bayani game da mutane irin waɗanda suke da karfi da ja yace wa askanahum zulman luhudi mutuwa ta ɗauke su ta zaunar da su a cikin duhun kabari shine al-luhud jami'i ne na al-lahadu duhun cikin kabari ta zaunar da su a ciki kuma mai wara'ihim barzakhun gaban su kuma barzahu tana jiran su ya man qalbuhu min badanihi bidh-dhunubi awsakh ya wanda zuciyarsa ta fi daukar zunubi da datti sama da gangan jikinsa ya wanda zuciyarsa ta fi ɗaukar datti da zunubi sama da gangan jikinsa saboda saɓon Allah maɗaukakin sarki ya mubarizan bil izami ya wanda yake fito na fito da manya-manyan zunubai a ta manu ayyu safa bika shin bakana za ka aminta ka yarda kana da amincin ayyu safa bika ba za a kisfe ka ba Allah maɗaukakin sarki ba zai wa ƙasa umarni ta dare mutum ya shige ciki ba a yi masa khasafu au tumsahu ko kuma a shafe shi alkhasafu shine a girgizar ƙasa da shi almasahu kuma shine a shafe halittarsa a maida halittarsa kamar biri ko alade kamar da aka yahudawa to ya wanda yake fito na fito da Allah a cikin sabo shin mutum baya tsoron shin ya aminta ne ɗaya daga cikin waɗanda ba zai iya samunsa ba a yi masa khasafu ko a yi masa masahu ya man lazama al'aiba ya wanda ya lazamci aibu ba da shtimali shaibi bayan ya cakudu da farfara jikinsa ya cakudu da farfara fa fi'luhu yu'arrahu aikin sa wannan da yake na saban Allah abu ne da ake rubuce shi ake ajiye shi ake dawwana shi zai ga shi kuma gaban Allah madaukakin sarki na tashin alkiyama malaiku walhamdulillahi da'iman abadan godiya ta tabbata ga Allah da'iman kodoshi abadan har abada kuma Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata haka insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tuntuɓin harshe da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sati mai zuwa sai mu tashi a kamanceceniya da maza ga mace ko kamanceceniya da mata ga namiji za mu ji hukuncinsa shi ma abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah